يتولون الذين كفروا وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي أذوهم أولياء ولكن
إن الح... إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan uwa musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Yasu bin Abdullah. Allah mana mafaka yau dai gashi muna uku ga wata na Ramadan hijira shekara 441 wanda ya dace da 26 ga wata na hudu shekara 2020 daidai kenan ladi lanar ladi wata dace da uku ga wata na Ramadan hijira shekara 1441 kuma daidai da 26 ga watan hudu shekara 2020 Allah mana mafaka kenan uwa insha Allah za iya kira mu a lambobi kamar haka ima lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0 an 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka assalamu alaikum kenan su ne lambobi wanda za a yi kira a kansu insha Allah assalamu alaikum na'am assalamu alaikum daga muryarka daga wa?
ruwan buta ne ta bisu da suna suna tambaye ka
wai kaman lokacin shan ruwa karfe ne kamata a shan ruwa to nan da lissayi na da magaran da kewaye kilo hamsin rayuwankin da magaran lissayin da yake da shi da harko dai a diba ranar ta faɗa ɓangaren mantar da diba ƙarfe bakwai ba minti ishirin shidda da arba'in assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah na alhamdulillah wannan ayyukan su tambaye kare sahur kare biyar don ta ke tawa da mintu hudu haka dai kare biyar a can tsida assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum Salam Salam alaikum. Salam alaikum. Na'am. Kashe radio, radio kusan.
radio kusa Eh, tana ƙara, tana magana.
wai malam yau wasu wasu da wata suke su kuma ya ne Ha?
wasu yau su suke da wata To ni dai na gama da sai na wannan kuma na san da sai wasu. Ni dai sai uku garin da ta yau.
yawwa yau shi ne wasu mu a nan har suke da wata ta wannan kuma da sa ka san kwanan da shi mu dai muna kan uku dai
da to madalla mun gode ta assalamu alaikum ah assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah lafiya lau al'adanwa za a kira a rinka kashe salula a rinka kashe salula lokacin kira ba salula ba kai a rinka kashe rediyo don da rediyo karan ba a jin abin da ake wuli addu'a wata tabbata a sunna ta bude shan ruwa kai zahaba zama'u wa tallatul uruqu wa thabata al insha Allah wannan kuma an kaji ba da ana yin ta ne daga an sha ruwa dan lafazin da yake bata ya baka wannan ma'ana cewa kishirwa ta tahi jijiyoyi sun jiga lada ya tabbata an Allah rada kenan zahaba zama wa batallatul uruqu wa thabata al insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum
alaikum salam la ya lam na'am ina da ina da tambaya ne to tam- tami
mu wai bace ran ta ta samu kwana 20 aka kama azumi kuma za ta yi azumi ko kuwa
to na gane shikenan
yawa shikenan sai kama radio ka ji mm. na'am assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Ina kwanan ku malam.
lafiya lawa alhamdulillah
Malam muna mara addu'a.
to Allah amsa mana Allah amsa
Allah mana.
Allah ba mu amin nazari na da shi.
na'am to yan wanda ya zama filin kurin na tambaya ne kama cinye shi a da tambayoyi kurin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ga ta malam muna lafiya alhamdulillah to barka sai muna tambaya ne ga ta malam to bismillah alaihi salam yawa wai baki yana bushe da azumi ana ya shawa sabar ko wani mai haka
to shi kenan assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
An tashi lafiya malam.
lafiya alhamdulillah
Muna bara addu'a malam.
to Allah amsa mana assalamu alaikum
assalamu alaikum la ilaha alhamdulillah Malam, game da azumi ne tsayi gare ni tana azumi to bana kuma yana da kasa bisa iya yi kuma ni nake ciyar da su eh
kenan in aka aka kai azumi ne ya kamata a ba su su bada
to shi kenan gane suna azumin ne suna azumin ne kuma bana sun kasa bisa iya yi kuma Hmm.
abinci ni nake ba su kenan eh ya ta mana alsa to shi kenan kama radio insha Allah ma ta babu Hmm.
ne abinci alhamdulillah assalamu alaikum to ina da maimaitawa mai kira ya kokarin kawo da rediyo daga lo- lokacin da ke kiran ko kashe rediyo ko kabar inda take shine insha Allah eh a taka eh, assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Muna da ya malam.
alhamdulillah Ya gida.
alhamdulillah Ya yi malam muna jin daɗin wa'azi. Muna gaida ku.
to Allah tamkin Allah tamkin Muna jin daɗin wasu.
to Ya yi.
to yan waya zama to Allah kun ba na gwan ba ya zama tambayoyi suna cikin abu ya yi muhimmanci kan lokacin namu a takaice mai tambaya ta magana mata ta aihu kwana biyar azumi ya kama za ta aje azumi ko ta yi kaza kuma da farko dai mace idan ta aihu tana cikin jinin biki kenan mai jinin biki kamar mai jinin haila ce ita ba ta azumi ba ta ciyarwa sai bayan ta kare in ta kare jini a cikin azumi to wannan sauran kwanakin za ta iya azumi idan za ta iya in ta ga yaro zai sha- zai galabe ta a nan za ta ci abinci ta ciyar amma asalin mai jinin biki ba ta azumi kuma ba ta ciyar da abinci lokacin da azumi ya huce daga baya za ta rama azumin da y- da yake kanta wannan shi ne sai mai maganar eh, shawar sabarab ko wani mai a bakin ya bushe to sha wannan ababe in ba ka haɗe ba bai bada azumi to ila ila ana tsoron ana tsoron haɗewa amma dai mutum bai haɗe ba don sha sabarar bai bata azumi ko a hanci ko a baki bai gazi ne wanda gazi bai lissahin cikin ci ko sha wannan shine kan magana sai mai maganar iya da tsayi kuma sun tsuhuwa ba sa iya azumi to abinda yake kan namun tsoho da tsohuwa in sun tsuhuwa za ka ciyar da abinci kana da zaɓi ko kullum aka kai ka ba da abinci fala biyu abincin mutum ci zama guda mutum biyu abincin mutum biyu ko mu ce fala biyu ko mu ce kwano biyu kullum aka don su biyu ne kuma ko kana da dama kamar ɗaya cikin sabai an anas bin malik ya yi tsuwa tara yake gaba ɗaya sai ya samu almajirai ya samu talaka guda talatin ko ba ɗaya sai ba su abincin gaba ɗaya shi kenan ka sabki ba ɗanye ba da ya yi assalamu alaikum na na
Arama, na gwanin ku.
la ilaha alhamdulillah alhamdulillah kuna aka mutum ya kira kuna tambaye shi kai tsaye don lokacin lokaci ga abar ya zo kenan mun ba da layi guda biyu na airtel da na mob kowanne a cikin mutum in kai wannan biyu mai kai wannan lamba ta airtel 96 99 sifili 1 62 kenan katrovinsaz 99 01 60 ta move ce mai lamba 94 32 50 42 assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya alhamdulillah sallar gawa kenan ha gane to assalamu alaikum lafiya lau na'am tambayar da muke yi kamar a- a- an ka maka ajiyar kuɗi ne kuma sai kai canji matsala ne kamar an baka ajiyar kuɗi kuma yawarin ce ka tana da tana da ɗaki maka ajiya eh shi ne muke tambaya a kai to shi ke kamar da na sa karfe assalamu alaikum assalamu alaikum tara su zuku kuma da su salamu alaikum wa alaikum salam an tashi lafiya ko na tara karfe muna ina- ina amfani
ha ina radio amfani ana jinka a da kanku assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh barka da ubangi barka alhamdulillah malam da kuma ke wani shirin da mu ba a mutum ya yarda da akwai hali ga daga nan gaba mene
musiba kamar a rike da ya yarda da na da ya yarda ana a yaya ta mi
kamar zanta musiba ka a yi ta da ya yarda da da akwai hali ne
na yaya ta musiba
eh
to na ji assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am la alam ya kai ya alhamdulillah ya ibada alhamdulillah to muna da tambaya ne to
ko yanzu kamar mutum ya kama ajiyar kuma ya ciwon ciki ya same shi kuma wannan shi yayi za a yi da magani
ya kama azumi iya ciwon ciki eh kuma ciwon ciki ya same shi daga baya ba yana gane shi kenan assalamu alaikum
Assalamu alaikum malam.
na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Wannan wayar tsanta.
na bismillah
Eh kamar mutum yana yana da dare.
iya da mi Ciwon ciki kuma ya same shi.
ha
Eh mutum ne yana azumi kuma yana da ciwon ciki sosai ya kamata ya yi.
eh tambaye ga tana an yi ta dama ka hanka yi ko dan wanka ya tambaye sai ka shurara insha Allah sai ka shurara
Ah to na gode.
assalamu alaikum na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Bana ina kwana.
lafiya lau Bana
alhamdulillah ina da tambaya.
to je ki Idan sun sa tashi da azumi to na yi niyya har da na ajiye abinci a gudu. To kuma sai na suka makara. To amma da baki na ban ce ba na yi niyya azumi talatin.
na Ko gane amma a rina na yi niyya kawai yau ina niyya in na tashi da asuba zan kuma ci kare da musamman. Yaya hukuncin?
to ita kama ita kama radio kama radio to to a dan wani ana hakuri mu dan bada amsa na abin da aka bada akwai mai maganar cewa sallar gawa kabbarori nawa ne mai ake yi to a cikin abin da misali kamar da ya samu kamar a kamar janayis na albani rahimahullah ko irin su fiƙi suna da tawaila suna zai samu bayani dalla-dalla shi bayan kabbara ta hurko za a karanta fatiha hadda sura tabbata misali wata abdullahi bin abbas ya yi sallah ta gawa sai suka ji ya buɗe karatu duk da asali asarci aiki amma ya daga karatu ya karanta fatiha a bayyane a taruwa a cikin sayil bukhari sai ce ina ma sana'atu haza da ta'alamu an hasu na yi haka da gangan na bayyanar kenan da sallah ta ya ta ce daga daga karatun sallah gawa don kusan yin wannan karanta fatiha sallar gawa sunna ce na akwai masu ganin kan ba a yi kaga wannan ruwaya ce hatta imam bukhari ya kawo ruwaya kenan akan haka za a karanta fatiha bayan kabara ta farko har da sura kuma bayan an yi kabara ta farko an karanta fatiha sura kuma a kabara ta biyu a yi salati na ibrahimiya misali allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan kenan bayan kabara ta biyu sai kabara za kabara ta uku kuma a addu'a cikin addu'o'i akwai irin su Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فتوفيه على فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده wannan daga cikin su kenan sai akwai wata ta irin Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار wannan duk sun tabbata ruwa a cikin sai musulun da sauran wurare wannan wannan addu'a ce Auf bin Malik ki ba labarin manzo Allah da wannan sallah yake cewa wallahi annabi yayi wata sallar gawa ce karanta wannan addu'a yace wallahi irin yanda naji annabi ya wannan kalmomi yace wallahi nayi buri a ce ni ne na mutu ake mun sallah wannan su ne kenan addu'a da ake bayan kabara ta uku ko bayan ta hudu ma su za a yi a cikin wannan guda biyun duk wanda kai ta yi to yakan yi wani wani addu'a bai kiyaye ta ba dai akalla kana addu'a namiji ne Allahumma ghafir lahu warham Allahumma ghafir lahu warham ummata ce Allahumma ghafir lahu warhamha kai ta yi ha'ai kabara sauran gaurori amma da kabara ta farko karatun fatiha da sura kabara ta biyu wa annabi salati kabara ta uku da ta hudu su ne yake addu'o'i ina wata an gane sai ya magana akan cewa yaya ta musiba to musiba ai dan adam ba mai hana shi musiba illa ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da neman lada wata ganin ai misalin saka ga bala'i an ba ga mutum baya san da shi kainan kayan ka sani dan ga wani bai zama lahi ni da sani da ban san ba wani illa ta faɗin wani abu da ya zo na musiba don mutum ya kauce mishi ka a yi ta cewa irin bahaushe da yake cewa in jiwa ta wuce kanka kenan ta haɗa kan kowa haka bane ba kenan kana gudun kowa ya kauce mata sai mai maganar iya azumi ciwon ciki ya kama shi to yan wa ciwon ciki da dukkan cuta rashin lahiya da ta kama dan adam namiji ko mace an ba shi dama man kana minkum maridan ala safar fa iddatu min ayyam ukhra Allah ba da dama ga mai bulaguro ko rishin lahiya ya rama wannan azumi a wasu kwanaki daban na azumi kenan mai ciwon ciki ba wani matsala ko mai aji da rana ciwon ciki da dame ka kana dama ka aji kamar yanda yake mai bulaguro iya cikin bulaguro sai azumi ya bashi wahala iya bukatar aji kai tsaye ko ya nisa cikin da ranar kirikiri da manzo Allah ya aikace sai ka sha ruwa ka karya azumin kuma kai lahi ba dan kana cikin bulaguro assalamu alaikum a wasannin ku lahi alawar alhamdulillah to bi saboda daga wuri kama ha? ha?
wanka eh
domin ya haɗu da na farma da hasu ya ne mutum na farilla sunna ban gane ba na farilla da sunna wanka ko ko ni jima'i ke da musamman wanka ne ke na mike ni me farilla sunna don yana da kamar sana na da na mi to ka cire kenan dai muna fatar kenan eh assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
wasu kuma ya yi sallar isha shi da kuma ya yi sallar yana sallar isha kuma shi ko ya yi ya kan kuma zai bi su koyar kuma ya sun yi suka yi ga sallar raka ya bi su yaya
kamar a gida ya sake sallar isha haka eh ba da fari ya yi zaton kamar an sake sallar isha kuma da ya je ya sallar ana sallar isha eh
da su ko kawai kuma ya sun ya gama a sai gama sai biyu su sallar raka to na gane eh shi ke zai kamar da assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah alhamdulillah to shi ke kamar radio wa alaikum assalam da alhamdulillah
kamar mutum ne zai cika salloli kuma azumi ya kama yana azumi ba ah yana salloli mutum ne zai cika salloli eh amma azumi ya kama yana yin sallolin ku
eh na gane to sai a- a- to assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam
Anan fa an kuma la la an san filayen alhamdulillah ina azumi alhamdulillah
da malam na.
na'am Malam tambaya miki, na'am
mijin gawan mutumin ya kawo mana kayan abinci da haɗi na azumi eh
kuma bai ba mu ba kuma muna so mu yi amfani da shi.
eh Muna iya ɗauka mu yi amfani da shi.
kan ku dauka mutum da rabba dama ka amince an zama ba abinci kuma dama na gida ne ku dauka kun me matsala tun dama na gida ne
Ta
a takaice magana ta wadda take cewa ta yi ɗaukan azumi na harko ta tattara sahur ta ajiye sahur tana niyya da asuba ta tashi ta yi sahur sai ta makara yaya azuminta ta yalwa daman niyya ta ibada ba ta sharaɗin hekin ce na niyya azumi gaza da bakinki wannan niyya da kika yi a ranki an ga watan ramadan kin ɗauki niyyar azumta watan ramadan zaki wani azumi wannan bukata bukata ta biya bai bukata sai kin lafazi azumin ki yayi lahi shilau kurin ki ci gaba da azumin ki na ramadan kuma da an san kullum mutum ya kwanta wannan niyyar da kake ka tashi kai sahur ma niyya ce kuma ya kama kara sahur da bayan wa rishin sahur bai hana azumi kullum mu gane sahur rishin sahur bai bata azumi ladan sahur daban ko ba sahur azumin ka yayi amma ana so a yi shi matsayin shi daban ne amma ko ka makara wannan niyyar ka azumin ka yayi sai eh, mai magana cewa eh, ya yi sallar isha a gida kuma da ya zo masallaci sai isko ana yi manzana sallallahu alaihi wasallam ya hukumta akan haka wani sahabi an kare annabi ya ganshi a gihi bayan kare sallah mutane guda biyu ne ma ya annabi ya ce aje a zo da su sun tada hankali suna karkarwa annabi ya ce me yasa ana sallah kuka koma gihi kuna tsaye suka ce ya rasulullah mun yi sallah a gida ne muka zo kuma kuna yi annabi ya ce a ko mutum ko da kun yi sallah a gida sai kuka zo masallaci ku bi liman a yi sallah da ku ku ɗauki wannan ta gida a matsayin nafila kenan mutum kai ka tsaye wannan kai- wannan ta biyu ce nafila ba ta farko ce farilla ce ba canzawa ya ce wannan da za ku yi da liman nafila ce amma ba ku zama zama kuna kallo ana sallah sai ku bi liman a yi amma tana matsayin nafila farilla ta riga ta huce sai mai maganar ya yi juma'a ya ce juma'a in kai juma'a uku eh, ka bar musulunci to yan uwa wannan hadisi asali yadda ya zo ya tabbata abin da yake ruwayar man taka salatar juma'a min gairu uzurin wata ruwa ta hawunan wata ruwa istighfafan wanda ya bar juma'a uku ba uzurin komi wata ruwaya dan wulakantarwa aka ce arihi wata ruwa ta arihi zuciye shi wace ya bar musulunci to wannan ai an wada mai da- ba uzurin komi kuma don wulakantarwa kai kuma hana ka aka yi an hana ne baka yi ba kenan kai ba ka da uzuri a wajen Allah baka da lahi wanda ya bata da gangama ne ba uzurin komi wancan hukunci yake hawa kanshi ina hawa ta dan waya gane sai mai maganar eh, mutumin da bai sallah kamar da dama cikin mutane to ina ga assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
Malam Nana, lafiya lau alhamdulillah
muna so a yi magana bisa kamar salatu duha.
imam wannan ce kana tambaya akan mi wallahi akan mi kai tambaya kan ta kuna
Eh, salatu duha.
a hilin tambayoyi ne kana tambaya me ya kan kana tambaya fadalarta ko asalinta ko wani ba a cikinta ko inda ake yin ta Eh, fadalarta ba.
to shi ke na gane to assalamu alaikum wa alaikum salam na'am
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam na ce muna tambayar mu wai kamar yanzu masu ciwon diyabetes.
eh
Kamar cuta ai bata son yunwa kuma bata son kishirwa.
eh
To ya ne zan yi gwada azumin namu.
to na ji shi ke assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
na'am Malam muna tambaya.
to bismillah Wai haɗe majina yana kare azumi.
to na gane shi kenan assalamu alaikum
Wa alaikum salam. Malam Nana.
na'am
Ya. eh, alhamdulillah ya.
alhamdulillah Ina da tambaya ne.
To, bismillah.
Azumi.
to Wai idan ka ɗauki azumi kuma kan wajen ƙarfe goma sai haku ya taso maka ya azumin ne.
kai haɓo ko Eh, to na gane ya azumi yake to salamu.
to alaikum salam to ina ga dan waya guda ba da amsa kan wannan sai muna maganar wanda bai sallah to amma yanzu ramadan ya zo iya sallah iya azumi to yanzu da ya bar musulunci yanzu ramadan ya kama ya dawo musulunci abinda ake fata wannan dawowa da ya ci gaba da azumi da sallah sallah da azumi kai yanki matuƙa iya ana sallah cewa shi ma sallah ce to ya koma gidan jiya ya koma cikin halin kahurci wannan shi ne matsayin shi Allah kiyaye sai mai magana kan salatu duha sallar sallar wallaha sallah ce mai lada mai fadala amma mustahabi ce nafila ce kuma ta sunna ce daga cikin fadalata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a jikin dan adam akwai gaɓaɓuwa 360 a jikin ga gaba 360 kuma ana nema kowace sahiya kama wannan gaba sadaka to kaga akwai abin sadaka da yawa ya annabi ya joro abin sadaka ce tasbihi sadaka ne subhanallah walhamdulillah sadaka ne wallahu akbar sadaka ne umarni da kyakkyawa sadaka ne hani ga mun sadaka dai jero amma sai ya ce gaba daya in kai raka'a biyu rak- ta sallar wallaha kaman ka yi sadaka da gababuwanka 360 raka abin ta wallahan ka samu ta kuma wallaha tana shiga bayan rana ta hudu da minti 20 yanzu misali din da ka kai karye shidda ma da rabi ta shiga shidda da rabi zuwa da 20 wallaha ta shiga wannan shine fadala wallaha kaman ka yi gab- sallah ka yi sadaka ga gabuwanka 360 wannan daga raka biyu kana iya hudu kana iya shidda har takwas annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam ha? tana huta kahin zawal kahin azawar take huta azawar tana yi ta huta huta tsakiyar rana kidan kai kana yin ta kahin tsakiyar rana zuwa goma zuwa har sha ɗaya zuwa da rabi dai kahin sha biyu a ce kayi ta sai wannan magana ta masu diabetic masu cuta ta sukari wanda akwai wanda ta yi nisa ba sa iya zama ba ruwa numa da ruwa ke yawo a cikin sa kullum masa ruwa da ruwa to irin wannan wanda illa cutar ta kai haka to suna daga cikin wanda kurin maimakon su yi azumi inda har haka kin ne ya kuwa ne kullum shi malami ya fatawa amma Allah san haƙiƙa inda ka san da gaske baka iyawa tabbas ko likita ya gaya ma tabbas in ka azumi halaka ce abinda kullum za a yi kullum aka kai azumi kana ciyar da mutum guda fala guda ta abinci ko a tara ƙarshe a wa mutum talatin abinci ko ba ɗaya ba su duk masu cuta irin ilsar da suke ta estoma duka irin wani cuta ta- ta tumbi ta tumbi wanda su ma ba su iya zama ba- ba cin abinci duk an abin ya zama chronic haka bai iya ba wata dabara dole a sha ruwa ko a ci abinci to wannan duka an ba su dama su ciyar da abinci kan bacin azumin su assalamu alaikum na'am assalamu alaikum لا لا الحمد لله wannan yi kan wannan ne muke so a babu sun كمل
wallahi wallahi ne da zan tsare ne da kamata kana ji na na bayani daga kare 6:30 ta shiga yanzu yanzu dai kare 6:30 ta shiga zuwa 7 ba 20 haka kuma ka yi ta kayan 11:30 zuwa kayan 12 a ce ka yi ta eh to ke taranta a cikin ta kurin fatiha da surar da ka iya eh insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam malamin kai ya na'am lafiya alhamdulillah alhamdulillah eh kamar wanda yayi rukun bas yake niyya ko kwa sai sai dai kaza zai
yayi
wanda ya rukun baki kamar kayan rukun baki to a lokacin na kake niyya azumi ko kwa sai in rana ta hada za ka dauki niyya din to na gane ya ka assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na'am
Eh, wannan wani yana hukuncin mai yawan zuba mu jikin shi ruwa da azumi ko ya jika wani tawul da ya rika dan ruwa haka jikin shi to baka tambaye wanda yake cikin AC fa ita la kaza ta bata shi ka mu shiga AC a takaice eh, tambaya ta majina mai majina gaske magana yan wa haɗe miya ko majina duk da ba son a tara amma ba sa ɓata azumi gaske magana magana haɓo haɓo ma bai bata azumin wa haka zama da zama zan zan shigo take tambaya ta wai ta ji ciwo jini ya zuba sai ya azuminta a jini in ba jinin haila ba ne ba jini mai zuba daga jikin mutum bai karya azumi eh hidin in kai rauni kuma ce baka yi azumi da wannan kuma sai magana mai magana rukon baki da ya zai yan uwa baka labarin wata ka tashi yanzu ka ji labari kun kai ne azumi ba rukon baki kun kun kai ne azumi shine magana mai alkuran kurin azumi zaka yi ne yanzu ka sami labari baka labari ne a can da assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah
a tambaya ne to bismillah
wai na dalilin wanda da a ce za su azumi ya shi dauka kuma haka ya sallah kuma sai sallah ce sai daga baya ya cika sauran azumi
to na gane assalamu alaikum wa alaikum salam na'am alhamdulillah
tambaya ce gare mana na'am
wai kamar in aka dauki gawa za a raka ta makwantai eh kamar wata da ce kamata a mata an ta kama a yi zikiri ana bin gawa
to shikenan to shi- eh, assalamu alaikum na'am
Hello?
alhamdulillah
Malam muna da tambaya.
assalamu alaikum
Malam wanda ke ake mata azumi ɗari da ishirin kuma ba ta da niyyar rama.
to to me zan ce mata bayan ta yi tsoron Allah to eh, sai mai magana eh, magana ta rukon baki cewa dai kun niyya za a yi mai magana zuba ruwa a jiki ba lahin komi ka zuba ruwa a jikinka ka sa fanka ko ka shiga inuwa mai sanyi manzala yana raye ana yi kuma shi ma iya ciki kenan yin haka ba wani matsala manzana ya tabbatar da haka nan ya tabbatar da a zuba ruwa da aji sanyi sanyi kenan ba lahin komi kenan haka kenan ba lahi ka shiga AC ka shiga kalmar ka kunna ka yi sanyi azumin ka iya nan kuma ba matsala komi wani wata iya daga cikin fadala ta Allah sai mai magana ta eh, ina ga eh, akwai mai magana ta rakiyar gawa dai rakiyar gawa rake gawa abinda ake ba wani abu ana so a ta cikin nutsuwa babu wani abu da ya zo a sunna na ana raka gawa ana wani abu daban ko wani karatu ko daga murya da na zikiri a sunna ne bai zo a sunna ba yin haka kin amma dai koren abin da ake so wuri ne mai nutsuwa ake buƙatar nutsuwa assalamu alaikum na assalamu alaikum na bismillah
kasa kuma da aji ha wannan kore ne mutane daina aikin ƙasa da aji eh ya ne ni da ƙura wannan
to shi ƙura ta duk mai sana'a ko mai irin masu nukan mashin ko sirhe ko nuka gari duk wannan an yi rangwame ba dai magana ƙasa ba sa ɓata azumi kuna takaice to kuma da mutum- da wani zai wannan jama'i ko ya tashi bai tafi sallah da ruwan kan janawa
to yan uwa ba a sallah an aka sallah da janaba sallah ba ta yi ba assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam tashi lafiya lafiya alhamdulillah masha Allah malam muna tambaya akan kama abin karatu haka eh muna da izini sata yana mai biyu eh
to shi ne muke raba haka tsakaninmu muna sauke shi sai wani ya ce kamar ya ji wani malami ya ce haka nan ko bai inganta ne ko ya nemi ya ce kamata yi a kamo daga bakara annabi bai halitta kama a rarraba wannan yana nasu wannan yana bakara wannan yana can dai haka
to abinda ake cewa ba- ba zancen ba bai kamata ba aika karatu haka nan abinda ake cewa ba a cewa kayi sauka ni dai misali mu goma ne wannan ya izihi biyar ko shidda wancan ya shidda to a nan hukumcin ko izihi shidda ne ba a cewa ban ladan matsayin sauka ce kowa ya ce wani ya izihi kaza wani ya izihi kaza amma ba mai matsayin a ce sauke qur'ani mu shi ne ake faɗi shi ne malamin ke bayani eh ko ne ba a ce ayin sauka kowa dai karanta abin da abin da yake ganin shi ne dan kowa na shi daban kowa ibada shi daban shi abin da shi kwatun qur'ani abin na ibada kenan kowa abin da ya za a bashi wani ya karanta izi shidda wani ya karanta izi biyar haka ne kowa baki wannan za a bashi
na'am a jimilce an sauke yawwa a wabacin shi ne in sabga ake- kamar da gaya maka in amsa a sake ƙwarin gaba da sabka to ya kama daga fatiya a jiro irin da ake musaffa irin da ake musaffa shine aka cayin sabka inda kamar gardawa ko maka nan ƙwarin suke zama a yi takardun tun daga bakara a kamo tun daga fatiya har nasi wannan shine sabka amma ka kamo kai izi biyar izi shida wannan kowa izin da ya gare shi Hmm. assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam
arama kafaran la alam
ashirin azumi alhamdulillah arama yana son arama na aske ran na wai kama masu sallar na a yi wanda aka hada a yi sallah ko wanda masu yi ta
na'am assalamu alaikum Alo. Alo, salamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم to ina ga akwai mai magana an ɗaukan azumi ya ke ɗauka to ne wani magana wannan mai wani magana bai doka mai cewa shi bai doka sai ya ga dama ya ga wannan ai ba ta ba ta mai kai ne ke tambaye hukuncin shi kai da kurin kai yake da shari'a an an ce an gani balle a hukunci an gani ko da ba haka bane kai dai ka sabki abin da wajibi dace kanka wannan shine amma an ka ce kai ka gani idan ka dole wata ran ka azumi sai ka azumi jambi sai ka taranta tunda iyawa ka wara kuma gaba ana ana ana ruwa sai ga mutum ya azumi azumi 31 tunda ya ce sai ya gani shine matsala amma dai an ce an gani kai naka kurin ka ɗauka ko da mutum ƙarya ke shi Allah zai kama sai ba Allah bai kama ka da abin da yake zaman zana yana raye an ga wata shi bai gani ba an gani ya aiki da shi kuma ba ba ma a garin da ya gani ba a garin iya nan an diba ba gani shi bai gani wani ya gani shi da takaice da an gani za ka yi aiki da shi kuma wanda shi ba ruwan shi wanda kaga bai cikin doka shine yake kai abin da yake so yake yi. assalamu alaikum na'am ha
kamar na irin sarwar na na'urar da ake samu ta haka cikin ciki yaya
bayan azumi kamar ana iya a mashin bibiroskopi da azumi wannan na'ura da ake sa a mai irin sarwar nan Eh, da aka tura na'ura ko tiyo a ciki ci ne kai ka- tiyan ka ce kwashen shi kai ka ce ka ci ya ci tiyo ko ya sha kai wannan na'ura da shi ka ci ka tafi gurin wannan ba ci ba sha bane ba ba da- a fara ba sa ta na'ura ta sa a can cikin mutum ta dibo ta ta yi wata ciki wannan ba ta matsayin ci ko sha salamu alaikum Assalamu alaikum.
na'am Lafiya.
na'am An tashi lafiya.
la alhamdulillah Ya kokari.
alhamdulillah
Ya shirya.
alhamdulillah bismillah Malam muna tambaya.
to
Malam ina hukuncin mutumin da zai zo ya ba da kuɗi malam don a lalata ma mutum kai ran a ga kai ya ci gaba malam.
ayi
Mutum kamar mutum shi yana da halin shi haka.
Eh.
Sai yana mishi aiki. Na'am. Kamar a lalata mishi kamar a na gane kurin matsayin kurin matsayin sihiri ko hasada kurin a takaice wannan abu biyu na nan akwai maganar hasada kuma akwai maganar kahurce ma Allah domin yin sihiri a bata wani ko a haukata wani sihiri kuma kahurci ne don da haka kahurta ne dan ya tuba ga Allah eh kahurci ne wa wani magani dan a hakwata shi ko a badda shi ko a duk abin za a mutun illa wannan barin hanya ne kahurci ne kuma sihi sihiri ne eh akwai dan uwa mai magana yana ga magana wanka biye ga mu a takaice idan misali ga janaba ga haila misali cewa kowanne ibada ce mai zaman kanta za ka yi wankan janaba misali in haila ta kare ba a jira haila ta kare a yi nata in haila ta kare janaba ta zo kuma a yi haila a jiran janaba a yi nata a takaice dai kowanne abin ne mai zaman kanshi bukatun misali ina da azhar da asar nabi na azhar sai ne su ko ana da asar tunda duka raka'a biyu hudu ce sai ne da azhar da asar kai kaga baiwa to haka shi ma wake wannan ibada ce guda biyu wankan janaba daban wankan haila daban kowanne za a yi shi a matsayin shi dan wa ina ga nan ya dace mu tsaya ganin lokaci da aka bamu ya zo karshe muna fatar Allah subhanahu wataala ya bamu lada na azumin da muke kuma kurakurai Allah gafarta mana dangane da magana ta shan ruwa za a diba dai karhe bakwai ba minti ishirin nan zamti da magaran da kilo hamsin kewayen ta da lissafin guda ne kenan karhe bakwai ba ishirin ya kamata a diba kuma na shan ruwa a tsaye da karfe biyar don ga iyakai da minti hudu ne haka shi dai zuwa karfe biyar a ce a tsaye da na amin baya baya yake ja karfe biyar a ce an tsaye da sahur an tsaye da sahur wannan shi ne a takaice muna fata tun da ganin lambar da aka bada ta wace gaba mutum da tambaya sauran bai ji tambaye shi ba ko ya kure na iya kira ya tambaya insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yan wa ci gaba da addu'a babu abin da ya gagara Allah komi me a gaya ma Allah Allah warware mana duk wani musibu da ake ciki na rashin lahiya da kumci na ibada da sauransu muna fatar Allah subhanahu wataala ya kawo warwara ya kawo mana budi ya bude mana lamarin ibada mu da samun fadala ta wannan wata Allah taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم